أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ فقول لنا بهذا المحضر وتعمد بنظرة تأتي لنا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم يا أيها الرسل يا كما زني كلوا من الطيبات كشي الحلالات حلال واعملوا صالحا ويأيكي ما نقلت من فرد ونفل وتأيكي فرلا kuma ku bi da nafila inni ni alimun cikin sani ne da ma ta amalu da abin da kuke aikatawa wa wajazikum zan saka muku alaihi akan aikin amara Allah ummata Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kama amara rusula Allah ya hori al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yadda ya hori manzanni wannan ba karamar daraja ba ce ga al'umma ƙada da rusul allah ya ce manzanni ya ayyuhar rusul kulu min tayyibati wa amalu salihan yace ya ku manzanni ku ci abincin halal kuma ku yi aiki mara garci farilla da nafila haka yace ma annabawa da manzannin shi وكذلك قال لأمة محمد حكى ياتي ولهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يا كما إيماني كتي حلال كتي حلال دقعون لك أرزقتكم sannan ku gode ma Allah da ya arzuta ku da halal inda ya kun zamo shi kaɗai ka bauta ruwa wa na halihi ummatuku ummatan wahida wa na rabbukum fattaqun wa na halihi millata wannan addini millatal islam addinin musulunci ummatuku addinin kuke nan ayyuhal mukhadabuna ku abokan magana ai yaje ba an ya kullu alaiha ya wajen ku zamo akan addinin musulunci ku zamo ummatan wahidatan ai dinin wahid ku zamo al'umma addini guda wa ana rabbukum wa ana wahadi rabbukum ni kadai ne ubangijin zaka nan fattakuni ku ji tsoro na ai kunu ummatan wahida ku zama al'umma ɗaya ala dinin wahidin akan addini ɗaya ta abudu da rabban wahidan kuna zama kuna bauta ma ubangiji ɗaya wallahu tabaraka wa ta'ala fataqaddahu amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladayhim farihun kun ga Allah ya hore su da haɗin kai da zama al'umma ɗaya akan addini ɗaya suna masu bauta ma Allah ɗaya fatakaddau amran sai mabiya suka karkasa suka karkasa addinin su tsakanin su bayan tsakanin su zubarar suka zamo jama'a jama'a wata halifina masu sassabawa kuma sassabawa ta zamo mai haddasar da gaba amma duk sassabawa da musulmi ka yi sai ka ga abun don rashin ma hankali ne tun da har yau babu ƙungiyar da ta yi ƙoƙari ta sake Allah Allah nan nan shi ne na kowa da kowa sannan babu wanda ya ƙoƙari ya sake annabi duk da wanda sun kare da manzo Allah suka zama ba su dai ce sun zo da wani annabi shi din ne ne ille bai da girma gare su sannan ƙur'anin nan shi za ka jawo ka kafirta ne da jawo da kafirta ka sannan sallan nan ba wanda ya kara ko ya rage duk da lokaci wannan ya farko wannan ya tsakiya wannan ya ƙarshe sannan yanzu ishayin nan da aka yi kowa hudu ya yi magariba ma kowa uku ya yi la'asar kowa hudu ya yi azur kowa hudu ya yi asuba kowa biyu ya yi kuma an jima a suban nan biyu biyu za a haiko ƙur'ani za a karanta ko babu wanda ya canza alƙibla to kaga ya duba hakika ina sabani yake ga wanda yake ba mu kiristoci wasu ce Allah Allah Isa Allah shi addinin su wasu ce Allah Allah Isa Allah bai da mu Allah sannan kashi da za a ga wasu na bautar wuta wasu na bautan baraki wasu na bautan wani abu amma yau in ka taba kirista guda duk duniya za a hana ka zama lahiya da su kake ga baki daya to mu da yake ba mu rabu ba sai dai kawai son zuciya da kuma neman duniya ka gana wannan shi a sakatare da an juya ce shi an ma'aji dan an juya ce shi a ciyaman haka suke ko da yaushe su ne da ke ta duratan bayan al'adun ya imenu da aka da ya kamata mu ji tsoron Allah mu rika wanda Allah ce mu rika mu zama al'umma daya akan addinin musulunci shi daya sannan mu bauta ma Allah shi daya mu daina sabani tsakanin mu mun zamo kan yahudi wanda sara kamar yahudawa da nasara gare mu da wani su jalasar rasulu sallallahu alaihi wasallam biyo min harith wata rana mazu Allah sallallahu alaihi ya zauna wani ne mai tsananin zahi wa kana timar abin da ha shurbatun min labanin bari wata mace musulma tana da nono mai sanyi ka ba san bi ha ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai ta aika mazu Allah nonon nan mai sanyi saboda zafin da ta gana ciki faradda ilaiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam يسألها أنا لك هذا اللبن وزالا يمبين وتد لوننتا يتي أتنبيت إنا تسام وانا اللون يا يكي قالت تتي من شات لي كشي بي نأكو يعتاري نلت واسا فرد إليها ثانية يساك بين وتد لون يتي أنا لك هذه الشات إنا كتسامو وانا أكويا kala ta ce ishtaratuwa min mali min kaddiyadi na saye ta daga kuɗi na wanda na wahala da hannuna na samu kuɗi na na sai a guyata bashariban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah ya sha nonon nan nata fasalatul mar'atu sai ba ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lima radadta dan me ka mayar da nono har sau biyu kala ya ce na hannu ma'ashir alhamiya mu annabawa umirna bi akalin halali an hore mu mu rika cin halali fatala hadhihi ayata sai ya karanta wannan aya ya ayyuha rusul kulu min at-tayyibat da haka dan babu cin abu sai mun tabbatar da halali kaga mu ba musulmi tunda an ce kulura zai ba ta ma da sakamako kada ka yadda ka ci abinci sai ka tabbatar da halal ne in ka ci abincin halal dole ka bi Allah in ka ci abincin haram dole ka sabi Allah shi cewa ya yi wa rasul kulura zai ba ta khidabun li jami'ir rusul ala wajhil ijmal magana ce ga dukkan annabawa akan fuskar gaba magana ga baki ɗayansu ake magana da su falaisar muradu ba abin nufin ba ne cewa annan hukuɗe mu bi zalika min fatan wahida wai an musu magana ga baki ɗaya marra ɗaya bal da muradu abin nufi kutiba kullu rasulin fi zamanihi bi zalika ko wani annabi a zamani ne an ce mishi ya kai wannan annabi dan za ka ci abinci ka ci halal a zamani shi bi an kila masalan da kullu rasulin misali kamar an ce wa kowane manzo kullu min at-tayyibati wa amal salihan ka ci halal din za ka ci abinci kuma ka aiki mana garci inni ni alimun matukin sani ne bi ma ta'amalu da duka abin da kuke aikatawa wa hikmatu khitabin nabi biha ala sabil al-ijmal wato hikimar magana da annabi sallallahu alaihi akan maganar jumlatawa at-tashni'u nuna aiki shine aiwantawa ala rubaniyatin nasara ga rubanancin nasara haisu yasu ummu nasara masu bauta Allah suka iya cewa an da tarakar musta liddati an da tarakar musta liddati barin abubuwan jin daɗi muƙarribun ilallahi tabaraka wa ta'ala bai kusanta mutum ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala abu ko halal ne inda mai daɗi ne to kai na Allah ya kamata ka guje shi to shi ne Allah ya ce ba gaskiya ba ne faradallahu alaihim su ne sai Allah ya musu raddi bi annal madara makewayen madogara dai ala akalil halal suna ga cin halal wa fi'lil da'ati da aikata bi Allah ko mai daɗi ko mara daɗi ko mai daɗin abinci yan halal ne ka ci abun ka hani an bariya ko mai rashin daɗin abinci in dai haram ne to ka guje shi alhalalu halal idza kana hulwan ma'a dhalika fala ba'sa idan abincin halal ya zama tare da zama ne halal kuma ga da daɗi to ba laifi ka ci abinka in ma kana da hali ya zama ka tattale shi ko da yaushe haka nan tawahi in kana da hali ka samu masu tsada amma dai na halal wai za ka na kulun haramun falaisa da tsayibin in abinci ya zama mai daɗi amma haram to ba daɗi gare shi ba dan bala'i ne kullu hizbin sai jama'a su karkasa kansu ko waɗanda jama'a farihu da masu farin ciki ne bima da dai ga abin da an gare su abna'ul duniya ya furahu da bin duniya su yan duniya to suna farin ciki da murna da duniya wa abna'ul akhira yan lahira waɗanda ba su damu da duniya ba lahira suke bukata ta kyau ya furahu da bil akhira suna farin ciki da kyautatuwar lahirarsu wa halin layi ya farahu na billahi su kuma waɗanda yake ma'abota Allah bayan Allah sufaye su ko farin cikin su da samun yarda Allah subhanahu wa ta'ala dan duniya duniya ka ba shi shawa dan lahira lahira ka ba shi shawa shi ko na Allah Allah ka ba shi shawa wallahu khairu baruka fadarruhum Allah ya ce ka rabu da kafiran maka da mai aiki irin nasu ya amahuna ka basu fi gamratihim cikin ɗemo su da batarsu ka basu su ta yi hatta hinin har zuwa lokacin mutuwarsu za su gane gurinsu shi wannan magana ce ta ban tsoro ba wai an ce a gane su bane abinda suke babu gobe أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم بالخيرات بل لا يشعرون أيحسبون suna zato annama numintuhum bihi a wanda muke ba su muna ƙara su da shi min malin na dukiya wa balinin da ya fi duniya cikin duniya halar suna tsammanin nusari ulon bil khairati muna gaggauta musu ba su alkhairai ne la ba haka ba ne dangane wai kana sabon Allah kuma kana samun dukiya kana samun bukami karkace wai Allah ya baka dan ya yarda da kai ko kuma ya yarda da aikin da kake na banna a'a bal balilla yashkuruna ba su ba su sanin hadal istijraji wannan istijraji ne Allah na kama su a hankali a hankali saboda bai bukatar su tuba dan bai yi tattalin yi masu rahama ba al-istidraj abin da aka kamawa a hankali a hankali ta yadda mutum bai ganewa an ya kuna al'abdu manhabikan fi ma sayyitin lahi tabaraka wa ta'ala mutum ya zama mai kutsawa cikin sabon Allah tabaraka wa ta'ala wa yudihi alkhairati min malin wa bani amma kuma Allah ya tabashi alkhairai na dukiya da 'ya'ya da matsayin duk abin da yake bukata fa yanzu sai zaci أن الله أراد به خيرا ألا نابع على خير ندشي ولا يريد به إلا الحلال أما حقيقة ألا بيريد قومي قريش إلا هلكا لأنه سمود ألا يمهل ولا يهمل يمهل yana jinkirtawa ya ce yakan jinkirta ma azzalumi har sai in ya kama shi ba zai kucce mishi ba Lala haka Allah yuhin yana yin jinkiri wala yuhmin amma bin jehowa ya tabbatun abu wani sai yake cewa wai mai gudun abu ya kuci shi ka kai rida to amma inda rabbaka da bin irsa Allah na nan badakata duk ka gama nukan ka za ka kai ma Allah gari to gauga kama ka nani tunda ya san ba a kuci mishi da haka baka kai ta abin da kake kana ganin kamar karuwa ya kamar alkhairi ne to sai Allah ya kamma sannan za a gane cewa ba kyauta ba karka ba Allah ya kiyaye wala ya fito ahadun wani mutum daya ba zai kunce ma Allah ba lafin duniya wa lafin akhira ba duniya ba ba lahira babu inda wani zai kunce ma Allah in Allah ya kama shi ko in ya kama shi إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إن الذين ولد سيدهم سوء مشفقون سنة مصصور عذاب الله من خشية ربهم سوء صورا سوء سوء wato in dai har kana tsoron Allah to za ga kana tsoron saba ma Allah dan tsoron azabar Allah to wanda bai jin tsoron saba ma Allah to bai jin tsoron azabar Allah wanda bai ji tsoron azabar Allah ko Allah abai tsoro don bai san Allah ba. Wallazi da wanda yake kuma su yumilu da suna gaskatawa da ayatin rabbihim da ayoyin ubangiji shi da alƙur'ani. Hayyo dai mutane da yake ta kawowa khabar na gaba. Wallazi da wanda yake kuma su la yushrikuna bi rabbihim ba su tara wanda ubangijin su wurin bauta walladina yutuna ma atau wadanda ka bada sadaka abinda Allah ya ba su ko kuma aikin ibada wanzu abinda aka ba su ma atau a bawa abinda suka bayar ina sadakati na sadakoki wala amalin salihah da ayyuka masu kyau suna yin ibada da biya Allah da sadaka wa qulubuhum amma zukatarsu wajilatun tana mai cike da tsoron Allah ta kuwa lamiyar da kuma zan ba a karba ba hadisi na cewa dukkan halitta halakaki ne in ba malamai ba al'alamuna ko ku annasu halka illa al'alimi dukkan mutane halakaki ne sai malamai kadai sai ce al'alimu na halka illa al'alimi su ma malamai duk halakaki ne sai masu aiki da iliminsu da ce al'amilu na halka illa al-mukhlisi dukkan masu aiki da iliminsu halakaki ne sai masu yi dan Allah tsaba ikhlasi sai ce wal mukhlisu na fi hadari su ma masu ikhlasi suna cikin haɗari Allah ya karba ko bai karba ba da ya ka duba iyakan matsayin halitta ga Allah shine bayi ne da Allah duk da fiyan halitta sallama sunan da ya fi so ka ce mashi abdullahi dan shi ne kirarin da Allah ke mishi in zai mashi wa inna hulan ma kama abdullahi ya da'u da kaji an ce abdullahi to da mazan Allah ake son da sallama bawan Allah to tun da bayan Allah muke to dan mai abu da ikhlasi sai ya ansa ai ba sai ya ansa ba Allah bai da dole sannan ko ya arsar waye ka waya hore maka aikin waye sa kai ikhlasi saboda ba kai da haka da ni an naka da kai da aiki kudin da Allah ne haka nan ka dai kwatanta kai abin da yace ba ka ce wai dole dan kayi kaza wai dole Allah ya karba ya sa ka aljanna a Allah bai da dole to waɗanda yake suna yin ibada suna ci da dukiyarsu amma cikin bin Allah nan suna cikin tsoron ya zama Allah bai karba ba annahum saboda sun tabbatar da cewa su raji'una masu komawa ne ila rabbihim zuwa ga ubangijinsu gobe kiyama kuma ya masu hisabi to ta yadda ya kama jami'in nan ladina walladina walladina walladina waɗanda suka yi waɗannan ayyuka suka tabbata a kai ula'ika waɗannan yusari'una su ne masu gaugawa fil khairati cikin aikata alkhairai wa musu sabiqun masu rige rige ne su tsere laha ga irin wannan ayyuka wato Allah zai karbi Allah zai karba musu ذكر الله أنبت في هذه الآية تكون آية أن المسلمين مسلمين الذين هم والذين يسوا مشركون ما صير صورم الله لين صورم عذاب الله من خشية ربهم صبر صورم الله لسكي da haka suke tsoron azaba Allah kuma a cewa wanda ya san wuta shi ka tsoronta duk wanda ka ga bai tsoron Allah to bai san Allah bane ويؤمنون بالقرآن باجin tsoron Allah da suka yi cikin bin Allah kuma suna imani da Qur'ani wa yutuna ma atau min bihi min khairati suna yin abun da suka yi na alkhairai wa qulubu zukatarsu wajila tana cike da jin tsoro ka zo ka yi sallah cikin lokaci ka cika dukkan sharuɗa gwargwadon ikonka to amma kana tsoro Allah ya ansa ko bai ansa ba wanda yake nan ana mamuwan mu ana kwaruwan mu yanzu azumin gada muka yi da wuya ka tsaya cewa to da ni na sha ruwa shin azumin gada ne Allah ya ansa ko bai ansa ba in ya ansa ka more in bai ansa ba ka sha yin wa banza ka yi sallar isha'i ka yi tarawih shafi da mutum ka yi tunanin shin isha'in gada na yi tarawihin gada na yi shafaɗin gwajin shi Allah ya ansa ko bai ansa ba in ya ansa ka more an aje maka lada in bai ansa ba ka yi wahala banza to mutum bai tunanin wannan kuma ga Allah ya ce waɗanda adda imani suna jin tsoro bayan sun yi aiki na kwarai ko sanda suke aiki mai na kwarai cewa kada ya zamo Allah bai ansa ba ai hadisi ya inganta cewa da yawa mai kwana raya dare bai da komi illa rashin bacci lada ko ƙas bai samu ba kila ma ya zan yawa ya gari mushriki saboda arriya a shirkul asgar idan kai abu ba don Allah ba ka zan karamin mushriki mutum nawa ka zo ana hira ka ji ya ce ai jiya na yi salatin fatihi dubu da kaza na ji ana kuwa ɓarawo nan wajen ba ko barawo ba ka ji ya fara salati ya yi sallah raka'a kaza ya ji rigima nan wajen hayyan leka shi ne kaza ne ba wai sallah ba ka san bai yi kwana ba ya kwana sallah kaga mutum ya yi riya riya ko shirka ce sannan maza Allah ce sallallahu da yawa mai yi ne azumi baya da komi illa bakan yin wanda ya sha to wa qulubum wajila ba sabon Allah ba kai bin Allah ibadat ya ansa ko bai ansa ba kun ba ka zuwa ka tambayo shi cewa Allah abin da ne ka ansa sai dai raja'i da kuma cewa in kana da arziki da Allah a ga alama abun ga jikinka kana bin Allah a ga ɗabi'unka sun yi kyawu to shi ma alama ce tunda abin da kawai za a aiki da shi sanda rai zai hita ya zama mutum na bisa asirar al-mustaqim shi ko hitar da ƙyas ta fi shi yawa to sanda ne zai hitar nan ya zama zuciyarka ta kaɗa ga wani abu na shakka na Allah shi ke da an yi su alkhatimci Allah ya kiyaye to da haka a shi ba wai ka yi godogon kai kayi sallah kaza kayi azumi kaza ka haddace qur'ani kayi sadaka kayi kaza kayi hajji kayi umra a'a Allah ya ansa ko bai ansa ba kaga tun da kana da wanga dan dan ina magana alfahari ba magana alfahari ina magana riya ba magana riya سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى هذا سيدتنا عائشة أم المؤمنين تاتمبي مزا الله صلى الله عليه وسلم menene ma'anar cewa wanda yake suna zuwa da ibada amma suna masu tsoro saboda tsoron Allah innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiquna tace ni amalan wannan aya al-insanu ya til ma'asa ta ce ya rasulullahi ayinan na nuhin mutum wanda ta zuwa yana sabon Allah wa qalbuhu wajib amma zuciya ce na cike da tsoro ka san shi ka sabi Allah dan ka isa ka san abu sabon Allah ne amma ka gwada ka isa ka sabi Allah ba shi a takakka ba to ridda ne duk wanda ya sabi Allah da gangan ya san sabon Allah ne kuma an yi to ya yi ridda ko yaro zo da me ka yace an yi an yi an yi kashe ni ai ta ga wannan iyakar ta kadarin yaro kenan an yi an yi an yi kashe ni to shi ne ka sa abu haram ne kuma ka aikata da gangan to ridda ne ta ce to wai ana ne sanar mutum zai sa da Allah ya zama yana jin tsoro kada Allah mai azaba da sabon nan ya yi zina ya yi sata ya yi kaza ya zama cikin tsoro ba wai ya shiga dangadan da ƙarfin zuciya ta ba in ji aisha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kala ya ce kalla ko kusa ba haka ma'ana aya take ba inna mallazi ya'malu alkhairat wa qalbuhu wajilun ana nufin wanda ka aikin alkhairi amma zuciyar na cike da tsoro an ansa ko ba ansa ba shi mutum bai sanin ba shi shi dan wuta da ko dan aljanna sai ya zo mutuwa san da kan rai zai ita mutum sai ya san inda za shi to amma kuma in ya tabbata wuta yi ba yadda za a yi kuma ya koma baya ko kuma a jinkirta mishi amma in rai zai hita to sai mutum ya san makoma ta to kamin ran ya hita duk wata alama sai dai kyakkyawan zato ko wace irin alama sai dai kyakkyawan zato usman ibn mas'ud babban sahabi ne suna cikin wanda aka tura madina tun karan farko manzo Allah na son shi sallallahu alaihi saboda kirki shi sai ya kamu da rashin lafiya da zai rasu manzo Allah na gurin shi ya rasu manzo Allah ya fashe da kuka da hawaye saboda usman ibn mas'ud tausayin shi da son shi da ya kai manzo Allah sai ya gashi da hawaye ya tsaya aka yi mishi wanka aka ɗauke shi a kai shi makabarta tare da shi da aka gama gyara kabari za a sa ce ku tsaya ya shiga ciki ya kwanta jiya da manzo Allah ake son sahabbai ne su gaskata ya shiga cikin kabarin ya kwanta sannan ya hito ya ce ku sa Usman an ka sa Usman cikin kabari an ka gama aka yi addu'a kai komai aka dawo gida kuma bi mutane har gidan shi to matan Usmanu ta ce su Usmanu ana aljanna maza Allah ya ce aljanna wa gaya miki ta ce an rasulullah usman ibn maz'un kamar ta ce mutumin ka yace usman din fa wan gaya miki na kin ta kin gano ko ko kina sa Allah shi bai rahama dole ke dai ki ce muna kyakkyawan zato na aljanna amma kowa ne ya rasu kowa ba ka cawayyake dan ganin imani ko ibada ko ilimi ka ce na aljanna a sai dai kada mu Allah zato da roƙo a to dan me ake mutum sallah ai haga Allahumma ghafir lahu warhamma ka ce Allah ka yi gafara Allah ka yi rahama Allah ka yahi mai Allah kai shi kusa ga annabi dan saboda Allah bai da dole kai da Allah kawai dai taka tsantsan in kana jin tsoron Allah to kana kusa ga Allah in ba ka jin tsoron Allah ba ruwan Allah da kai dan Allah bai da da bai da uba bai da abokin tarayya da haka bai da dole shi an ma'ana kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad da haka Allah bai da dole ga kowa ba wanda isa ga Allah sai dai tsoron Allah shi ne yace mata a'a masu aikin alkhairi amma zukatansu cike da tsoro shine al-mukhlis suna masu ikhlasi wanda sun kasan Allah masu yi don Allah akhawaf sun yi jin tsoro za amil alkhaira in sun yi aiki alkhairi minhu bisa ga jin tsoron su za amil sharra in sun yi sharri shi wali ba Allah sanda ya aikin ibada sannan yake cikin tashin hankali amma in ya aikata sharri bai yi sai rinjaya kaddara dole kuma da ya yi zai tuna Allah shi istighfari Allah ya gafarta mishi an wuce wurin da an yi sharri kai istighfari an wuce wurin ko ran tashin kiyama ran misali ba mai tuna ba gabanka da mala'iku kowa bai tuna kai wannan sabon kaga wannan ba abin damuwa bane to abin da an damuwa wali na Allah mai ikhlasi in ya aikin kwarai to an ansa ko ba ansa ba ko bai iya gane an ansa ko ba ansa ba Allah ɗaya san wannan to kun ba ka zuwa ka ce ka tambayo Allah Allah abin da ne ka ansa babu dole to yace shi mai ikhlasi wali kenan na Allah ya hije tsoro sanda ya aiki alkhairi bisa ga tsoron shi ya aiki sharri kamar an ce mashehu dambi ce da an alkhaira mashrudun fihi al-ikhlas was-salamatu min kulli illatin yace saboda alkhairi abun sharɗantawa ne cikin shi sai in an yi don Allah abun da don Allah ya zama babu wani abu sai Allah ka san hadisi ya ce ana aganin shuraka man asharaka bi fi amalin taraktuhu wa shirkahu ni ne mafi wadatuwa duk wanda za a tara abu a ce da shi da wani ya ce duk wanda ya tara wani da cikin aiki na haitali na bar shi da aiki shi yanzu misali ka ɗauko alkhairi ka ba mutum sai ka ce to ai ko dan matsaman da ya gwamma in bashi in huta Allah bai ansa ba Allah bai ansa ba in ya babbacin ka oh in bai bari ba kai hasara ne ai na zo in gane kada ya warke in ji kunya Allah ya hita dan kakka ji kunya kai to in ka duba duk ayyukanka tun Allah ya baka hankali shi ko hankali reasoning shi a hankali sa dalilin da kai abu to dalilin da in dai wani ne ba Allah ba Allah ya hita to ina magana aiki na ikhlasi kenan da wani aiki zaka ce ma Allah in dai in kace don kaza to Allah ya hita to wani aiki kai tashi ne ka yi sallar ga saboda kada lokaci ya hita a ga mutum na wasa da sallah Allah bai ansa ba kayan aikin banza to da haka shi na Allah sanda ya aike ka jin tsoro shi ya koyi ikhlasi tsakani ne da Allah ba abun da shi ko ko a'a shedan ya shigar da wani abu ba wani sabo ba wani abu na illa cewa nayi dan kaza in ya shiga to Allah ya shiga to kaga kai aiki ka cika sharuɗan shi kuma ya zama zuciyarka ba ta wani rawa ba yanzu ko sallah sanda zuciyarka take tare da halar Allah sannan kaka sallah amma da ta kauce tana wani tunani ba sallah ka kai ba sai in ta dawo ga Allah sai a ci gaba da lissahi in kuma ta kauce ba sallah ka kai ba shi yasa aka ce ga hadisi wani zai sallah bai da komi sai ɗaya bisa uku wani bai da komi sai rabi wani daga kambara har sallama bai da sallah ai hadisi ya ce zamanin ƙarshen zamani za a zo a cika masallaci a yi sallah a hita babu wanda Allah ya karbi sallah ta ko mutum guda kaga ba sallah abba ai ba ikhlasi abba ai to shine shehu yace saboda shi alkhairi an shaddanta ikhlasi sannan wassalamatu min kulli illatin da kubuta daga kowace irin illa la ilaha illallah da kace ya zama sanda kake aikin nan la ilaha illallah kawai a ciki amma da wani abu ya shiga to Allah ya hita bayan kana kazalika in aikinka ya zamo ya cika sharuɗa ya cika ikhlasi ba wata illar da ta shiga ta maka banna fa huwa maqbulun to ya zamo karbabbe wurin Allah wa illa in ko an samu wani cikas fa anta fi shakkin kana cikin kokonto hal huwa maqbulun shin an karbi aikin nan an gairu maqbulun ko ba karba ba fa la hadha don fa'ala haza alwajil bin zalika to saboda haka ne tsoro yake ga na Allah san da ya bi Allah tsoron shi an ansa ko ba ansa ba kuma ka san kai ne wata sallar ka insha Allah ta bakin wani ai jarraba aka ce wani kayi fasi ya ce ai ko uba na ka jaraba nan wallahi bai ba ni fasi to kai ka san sallah ko mahaiyanka an san sallah wata sallah bai an santa kai ko kai ka ɗauka sallah kana giredi kana ajewa kana aje ta ka gehe kana jin tsoron ka sa ta ciki saboda kai ka san bata an su ba to ba sallah ɗaya ba dukkan ibadun mu to sai mutum ya kokari gwargwadon iko ka jawo zuciyar ka ɗahe ta kucewa za ta yi wa in ta kuce ce in ka falko ce a zuciyar ka ta sai ka sake jawo ta to me kace masallar wanda yake gaya gaban shago in ya ga kasuwa zai wuce shi sallah aka gogo kasuwanci ne ya kai kasuwanci ne ya kai wai kai ya wuce wani wuri kaga wato wannan shi kasuwanci ne kai ba sallah ya kai ba da dai sauran abuwa to ba sallah kai ba dukkan ibadu ka yi ƙoƙari zuciyar ba ta iya zama saboda zahi ga halar Allah to amma in ta kuce ce in ka ahamu ka hizgo ta ka mayar kuma a ci gaba da sallah kuma ce in ta kuce ka ahamu ka hizgo ta ka mayar to wannan hizgowar shi kanshi lada gare shi wurin Allah shi aka ce majihadi Allah ya ce muke ya ce ne insanu bil khairi shi na Allah mutum zai zo da yake alkhairi wa huwa khaifun Allah yuqbal minhu yana mai jin tsoron ya zama ba a karba ba ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون الله ce amma kuma wala wala nukallifu nafsan ba mu ci da samun rai illa wus'aha sai abin da ta iyawa to kaga wata rahama ta Allah subhanahu wataala ka yi aiki farko zuwa ƙarshe don Allah tsaba Allah kadai to barka iyawa da aka yi ce kwatanta ka iya kayyinka to sai Allah cika maka saura in kana abin da kaka iyawa to wanda Allah ya san ba ka iyawa sai ya maka to amma kana iyawa ka kiye ka san ba ka yi ba to za ka nan illa wus'aha to abin da an wus'aha iyakar gaskiyarka iyakar abin da kaka iyawa kenan kawai misali maciji ya koro mutum yana tahi a guje ka san maciji in ya koro mutum to ya hausa abin da ya ka kora ka hirgita ka yi gudu ka gaji sai ka ga rukuki sai ka fada cikin rukukan don ka tsere maciji ka fada sai ka ga ashe gidan zaki ne ga zakanya ta haihu to da zaka zabar in tabbiyo ka shi a wasa kai ka san duk gudun da kai iyakan wasa hake ba wai Allah ya ce ai gwargwadon iko ba gwargwadon iko na bahaushe wato a taba ce ai gwargwadon iko dan gwargwado to ba shi a iyakar ikon ka iyaka abin da ka yi da wasu a kaji ɗakata ha wannan lam ya saɗi da wanda bai sami ikon ba an yi sallah ya sallah ƙa'iman tsaye fari ya salli jalisan ya zauna zaune ya sallah ta wannan lam ya saɗi an ya suma wanda bai sami ikon cin yin azumi ba falyakul ya ci ai idza kana maridan in ya zamo marar lafiya hatta a jaza alisau har ya kasa azumi to nan zamani ya zo olsa olsa olsa mutum ya kazumi olsa da ya kazumi ba ta yiwuwa ka fara azumin in ka ga bala'in ya yawa ka sha ruwa amma tun farko ka ce wa kai olsa gare ka sai ka tattali ma abubuwa na jin daɗi wallahi olsa na kawo ba da ita a'a ka fara azumin in ka kasa to Allah sai ya maka saura amma tun harkon baka jarraba to za ka gane baka iyawa ka fara ka gani in ka ji wahala to Allah bai ce sai ka wahala ba sai ka bari aw musafirin ko ko zan matafi fa ajaza an sawm ya kasa ya azumi saboda wahalar tahiya wa anta sumu khairul lakum shehu yace amma ku yi azumin nan yahi alkhairi gare ku ko baka da lahiya in za ka iya daurewa ka yi baka cutu ba wa an ta su mahairun lakum in kana matafiyi to in za ka yi azumi baka wahala ba wa an ta su mahairun lakum har da yanzu da yake akwai ac ko ana shiga cikin jirgin sama amma kuma in ka ga ba za ka iya ba kuma wannan allah ya sani sai ka bari kawaliyar mahaimin fil asibari shi wata falansu a taju ilal ifdari na manta bai ce shehu ya ce shi yana tahiya Allah ya karfafa shi zaka bai bukata ya kada azumi wai ya rama bayan sallah ko da tafiya yana azumi ne saboda ubangiji ya karfafa shi cikin tarjuma Allah karfafa ka shikenan kai ta azumin ka in kuma baka iyawa ka bari sai bayan sallah ka rama waladaina kitabun Allah ya ce kuma wurinmu muna da littafi yantiku bil haqqi wanda ya kafurci da gaskiya bima amiltahu da abin da ka aikata duk abin da ka yi to akwai Allahul mahfuz yana rubuce ga Allahul mahfuz kun ba a yi maka ƙari ba a yi maka rage wa huwa Allahu al mahfuz shine Allahul mahfuz tustaru fil amal ana rubuta ayyukan da aka yi to shi alawal mahfuz kahin ma ka yi an rubuta za ka yi tabbas to kuma sai ka yi kuma ga ka kayi da haka nan ba a zalunta ka ba a rage aikin lada ba a kara maka aikin zunubi wahum ai rayuka masu ayyuka la yuzlamu da shay'an minha ba a tauye masu komi ba a zalunta su ga wani aiki da basu yi ba a ce sun yi na kware ko ba na kware ba fala yunqasu min sawabi amalihim alkhairat ba a tawala da ayyukan suna alkhairi wala yuzadu fi sayyi'at kuma ba a kara musu mugun aiki bal qulubuhum zukatan su kafirai fi gamrata suna cikin jahilci min hadha daga wannan alqur'ani walau ma'amalin ko suna da wasu ayyuka min dole zalika ko ma bayan wannan abin da aka ambata lil mu'minin daga mu'minin hum su amiluna masu aikatawa ne laha ga ayyukan nan bayu azabuna alaiha za a yi musu azaba akan ayyukan sako da suke banda waɗanda an kafa hatta idza akhadna mutarafihim bil azabi idza hum yaj'arun su kafirai ba su gushewa suna cikin sabon Allah hatta akhadna mutarafihim har sai in mun kama mawadatansu shugabannin su bil azabi da ya musu azaba bi saifi da takobi wa badar da rada yakin badar izahu sai ka gansu ya ji aruna a yadda juna suna ta kururuwa saboda raki wato mutum mawadaci sai ta sabon allah kamar yana gwada ya buwa amma da haɗin jarraba shi ko ciwon kai ne kuma sai aka yaya kowa raki wai kala lam sai a ce la taj'aru kakku kururuwa ta raki al yawma yau innakum ku la tunsaruna ba mai taimakon ku minna da gare ku la tumna'una min al azab ba a hana mai maku azaba a yau kad kana ta yati tutuli alaikum fa kuntum ala a'dabikum tankisun kad kana ta yati ay ayoyina na qur'ani sun zamo tutula alaikum ana karatun su gare ku fakultun kun ka zamo ta nike su da kula koma da baya da baya ala ta bi kun garu galibi mustakabiri na bi samiran tuhujirun mustakabiri na kuna masu girman kai alal imani daga barin yin imani bihi saboda ganin alfarmar ɗakin ka'aba ko alfarmar harami ko kuma alfarma da ganin kai wane ne ko dan wane ne bi annahu su ahaduhu wai su mutanen ɗakin Ka'aba ne ko ɗakin harami ko kuma wata daraja ta addini wai fi amnin bi annahum adu fi amnin suna cikin aminci bi khilafi sa'irin nas sabanin sauran mutane bi mawadinihim cikin gidajen da wurin zaman su mutane dukan su suna cikin tsoro amma su mutanen harami suna cikin aminci tunda ko wanda ya kashe mahaifinka kan gani a cikin harami haramun ne ka ɗauki fasa ka kashe shi suna girman kai saboda baiwa ɗakin Allah da harami da Allah ya ba su samiran suna masu hira cikin dare ai jama'atan ya tahaddathuna bil ana ta hirar dare to hujuruna ta takawwaluna kuna kiran kaya da zantukan banza ta ƙulu na gairar haƙi kuna faɗin magana ba ta gaskiya ba fil nabi ga wanda ya shahi annabi alaihi salam wa fil qur'an da kuma cikin alqur'ani afalam yadabbaru alqawla am ja'ahum ma lam yati aba'ahum alawwalin afalam yadabbaru alqawla shin ba su lura ko ba su lura bane da alqur'ani wanda ka nuna gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam am ja'ahum ma lam yati abahum lawali ko ko abinda ba a taba samun ya zo ma uwayensu bane ya zo musu yanzu kaga su ce sun karanta qur'ani ba su lura ba ba su gane ba abin kunya ne gare su tunda larabci ne halishin su kuma su ce ba su taɓa jin labarin annabi ba kuma ka ƙarya ce am lam ya'rifu rasulahu fa hum lahu munkirun ko ko dalilin rashin ba da gaskiya lam ya'rifu rasulahu ba san manzon su bane da an ka aiko masu fahim su minkiru da suna masu musu da hu gare shi bal arafu sun san shi ba su ka ce mashi ba as-sadiq wal amin mai gaskiyar nan amintaccen nan jikoran da maza Allah zai hijira daga Makka zuwa Madina sai da ya tada Ali ibn Abi Talib da karramallahu wajahu ya hannunta mishi amanonin mutanen Makka kun ba musulmi bane ba kafiran ne amma wanda da abin da ya kabulo a sace ko ya bace maza Allah zai kai mu ajiya kuma shi duk da ba su karbi imani ba zai ansa ya aje masu kuma ba zai ci amanarsu ba kaga sun matsa mai sai ya ban makka zai ban makka amma sai da ta da aliyu ce ga amanonin mutane nan ka bayar masu to tun da sun san gaskiya shi dan mi da ba su gaskata shi ai an tambayi abu jahal cewa wai kai rashin ba da gaskiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai kana hangen ƙarya yake ma Allah yace a'a ni na san Muhammadu ba ya ƙarya bai taɓa ƙarya ba tun da yake na san ba ƙarya yake ba lalle Allah ya ko shi nasu da haka to bisa ba ka ba da gaskiya da shi eh da gidanmu da gidansu ana gasa ana musabaqar girma in suka yi abu na girma sai mun yi in mun yi sai sun yi to yanzu mun zama da dai kamar kunnuwan doki ba wanda ya wani sai ga sun ce wai Allah ya annabi cikinsu kuma sun ce wai shi an na ƙarshe to kaga illa kenan kenan in namu yanzu ba a bada gaskiya da shi da haka wallahi ba ni ne wallahi ba ni ne wallahi ba ni ne kaga cewa an lam ya'rifu rasulul ulul haka wannan ce a mun san shi mun san as-salihu ne al-amin to bisa ba ku bi ne rashin arziki am yaquluna bihi jinna bal ja'ahum bil haqqi wa aktharuhum lil haqqi karihun to tunan duwan sun ce ba haka bane to sai ibi dai an iya kolo da lihijinatu ko ko da suka cewa mahaukaci ne suna ganin akwai hauka tare da shi shi yasa ba su ba da gaskiya ba saboda ya tahi ya ce waje maza Allah nasiha ya kama magana ya kama magana maza Allah na kallo da yi sai da ya gama ya ce to na saurare ka ni ma ka saurara manzo Allah ya kama karatun Qur'ani da ya kai wurin azaba sai dahe bakin manzo Allah a cikin kawai kan to da ya dawo wurin su Abu Jali ka dawo ya ce na dawo a a ya ce ka ya karanta min Qur'ani akwai daɗi gare shi sannan sama shi na da 'ya'ya ƙasa shi na da damshi da ruwa kuma lalle maganar nan ba ta mutum ba ce kaza ya kama ya ban maza Allah da Qur'ani suka ce asha ya sihirce ka ya ce a ba sihiri ba da gaskiya ce maganar nan ba maganar dan adam ba ce to a za a yanzu ya ce to lalle kan ku samu abun za ku cewa saboda da alhazai za su dinga shigowa in kuka bar shi da daɗin bakin nan da wannan abu to kan a gama hajji duk sun musulunta suka ce to sai mu ce bokanci ne ya ce kun san na yi kusan da bokanci ba wanda masani mai to ba bokanci ne ku sake wani suka ce sihiri ne ya ce kun san na yi kusan da sihiri da kaza da kaza yi to ku sake wani ba sihiri ba to sai mu ce waka ce ya ce kun san na yi kusan da waka da kaza da kaza da kaza yi to ba waka ba ne to me za ku cewa ya ce to kusan me za ku cewa inda wa fakara wa kaddar wa kuta da ɗaya wa kaddar su ba kuta da sun maraza sun ma'abasa sun faƙala in hada illa sihirin musa ya ce to dunna sai mun samu suka mun yi dole to mu ce sihiri ne amma mun san ƙarya muka ba sihiri ba yan an ce dambi sai mu ce saboda yana raba ɗa da mahaifi in ɗanka ya bi shi to bai ko biyan gare ka yana raba mata da miji yana raba ɗan'uwa da ɗan'uwa to kun ga ana yarda da muka ya ga da ƙarya muka yi to da aka ce ba su san gaskiya shi ba ba gaskiya ba ne cewa mahaukaci da sun san ba mahaukaci ba ne da an ce ko mahaukaci ya ce kun san mahaukata iri kaza iri kaza iri kaza duk na yi kusa da su ba mahaukaci ba ne abin da kawai ba hauka ba ne shi ne Allah ya ce am ya kulu na bihi janna ko suna cewa hauka tare da shi ma mana'ahum min al-qur'ani min al-imani bil qur'ani Allah ya ce to me ya hana su su yi imani da al-qur'ani hal ja'ahum kitabun shin littafi ya zo musu ko bai zo musu ba ya zo to musu qur'anin bane su jahilan da aka cewa jahilai ne na ai jahiliya ba rashin iya karatu da rubutu ba dirkaniya da hauka yace la ba rashin zuwan littafi bane ko ba magana littafi ba ce to yace hal ma arafin rasul manzon ne ba sani ba arafu yace sun san shi huwal aminu indahum min sigarihi tun yana karami sun ce amintacce ne wurin su ko mai gaskiya ne to to am ya tahimu da wani jinu suna tuhuma cewa mahaukaci ne ya ce a ya alamu da annahu bari min jinu sun san ya kubuta daga hauka to me yasa ba su ba da gaskiya ba ce balbari ja'ahum bil haqqi manzo Allah ya zo musu da gaskiya shi ne Qur'ani wanda ya taru akan tauhidi na Allah kadai ta Allah da kuma shi ne da shari'o'in musulunci ya zo musu da gaskiya to inda illa take wa aka sarruhum lil haqqi kalu mafi yawan su makiya ne ga gaskiya iyaka illa take nan su makiyan gaskiya ne shi ko ya zo da gaskiya da aka saboda kin gaskiya za a kiba da gaskiya da shi ba dan illa shi ba ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم هم عن ذكرهم معرضون ولو اتبع الحق قرآني لا يجب أهواءهم سوس وزكتوس بأن جاب ما يهوونه من الشريك والولد لله ashe qur'ani ya zo musu ya tabbatar da wanda suke sha'awa a tabbatar na cewa Allah na da abokin tarayya ko ko Allah na da da to haka za su bi manzon Allah kenan saboda ya ya gyara musu ƙaryarsu to da Allah ya yi haka cikin qur'ani la fasadati samawati wal ardu wal fihi da tsarin samai da ƙasai da wanda a ciki duk da ya rubuta ya lalace لو كان لله شريك لخربت الدنيا da Allah na da abokin tarayya da duniya ta ruguje ga baki daya kama annahu la yasihu sayfani fi gimdin kamar yadda yake ba ka sa takobi biyu a cikin kome guda sai dai ka samu kowane koyar shi wala ba'alani alamra'atin haka nan bai yiwa a ce an samu miji biyu an ɗaura musu aure da mace guda mace guda ce amma su yi kowa na cikakken ɗanci da ɗan abin ariya biya su daɗi gare ta to ya haihu ɗan nawa ne haka ba shi ba kuma mata aka ce abu ana tasu sun ci da kishi damu ne aka yi miji do damu karkashe kanu hada aka na su wa tausaya masu da suka faɗa kaɗai da maza adda wannan da karkashe juna za a yi to ya ce wala ba alani alamras haka cewa a tara namiji biyu da daura aure da sadaki biyu alamras da mace guda la yasluhu ila la yasluhu ila hani ala alam haka uwayen giji biyu Allah biyu to bai ingantuwa akan halitta guda bai yiwa a ce duk halitta ga wani Allah kuma ga wani Allah to da faɗa za su yi kaga wanda ya kada wani to ai wancan ba Allah bane tun da aka kase to shi wanda da ya kare tun da ya kada dan uwa da kila gobe ya samu sa'a ya kase shi ma ba Allah bane kaga kenan sai an samu wanda bai karuwa to an same to shi ɗaya Allah to buka ba Allah guda wanda ke sha mai rijala bal wani dai atayna hum bi zikrin su kwarin shawa hankali abba su da atayna hum mun zo musu da zikirihim da ɗaukaka da girmansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗansu ne in ya samu girma su suka girma sannan Qur'anin nan lokacin ce ta larabci in ya ɗaukaka su suka ɗaukaka to dan me za su yi ba da gaskiya da ɗansu kuma da lokacin su kuma ɗaukakar su ce ba za ta yi da zikirihim fahim su ma'uliduna masu bijirera ne an zikirihim daga ɗaukakarsu shi yasa da maza Allah ya rasu su su da suka ce to mun yi kunyar duniya ta farko ba koyin ta yi me a kunyar duniya ta farko ce mu ya kamata ku haraba da gaskiya da maza Allah sallallahu alaihi wasallam saboda girman shi na mu ne Qur'anin nan ɗaukar ta mu ce to mun kai abin kunya mu a ƙarshen musulunta to ba mu zan wa kuma farkon ya ta musulunci don haka a sanar da dukkan wanda a cikin ƙasar makka da kewaye duk wanda ya ridda mu za mu kashe shi da kanmu don haka ba a yi ridda ba makka da kewaye ba a yi ridda ba lokacin suna kan musulunta ba am tasalu makharajan fa kharaju rabbika khairun wa huwa khairur raziqin am tasalu makharajan ko ko kai da ka zo kai ka roƙi su ba ka lada in sun musulunta akwai kudin da aka biya in za a shiga musulunci da kuma cewa koyaushe mutum zai kawo kaza saboda ya shiga musulunci hajarar shi ne lada ya salu nabiyu sallallahu alaihi wasallam ya salu nabiya Allah na tambaya annabi sallallahu alaihi haza cewa shi wai kudi kake aza masu ne min shiddati nufurin saboda tsanin gudun su an haƙƙi wurin gaskiya Allah ce hal ta buru minhum ajaran shin lada kake neman su baka ne in har kuɗi kaka so su ba ko dukiya fa kharaju rabbika ladan da Allah ya tattala maka khairun ta fi alkhairi gare ka in kunta ta buru minhum ajaran fa kharaju Allah tabaraka wa ta'ala khairul laka wa huwa kuma Allah khairur raziki shine ta yaba su arzitawa Allah ya lamunce maka arzikinka da kai da dukkan abin da Allah ya halitta da haka wanda ka kira zuwa ga Allah to baya bukata an san lada ga kowa da haka Allah ya ishe shi ka amince ma Allah kai mai kira zuwa ga addini ka amince ma Allah ka nemi arziki wurin Allah kuma Allah ya ishe ka alhamdulillah
jama'a sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah sauke mana abin da ya tsananta Allah ya sa mana bukatun mu da duniya lafiya Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da wata Ramadan Allah ya sanya waɗanda ake yanta cikin sa domin albarkar manzo Allah da shehu فاتحة صلاة الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما